بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام المجاهد يقول أن سبحانه وتعالى يسوع يمضي وسع يجيبك هذا هو أمر صحيح يمضي وسع يوم وبكى يوم وبكى إن شاء الله صحيح أصبح Thank you. wannan yi wa kan wasu alƙawari zai ba shi kula ko za su haɗu a wuri da kalma ce mai ƙarfi da idan kan mutum ya kaɗe ta to tana nuni zuwa ga aiki zani yasa ake sa shi a babin uku idan kana karanta uku akwai babi da ake cewa babi na uku uku shi ne abubuwan da mutane suka kulla tsakanin su na yarjejeniya wannan ya ɗauki nauyi zai yi kaza wannan ma ɗauki nauyi zai yi kaza ana kiran sa ɗaukar nauyi wato iya izami saboda mutum da ƙarshen kansa shi ne ya riga cewa zai yi wani abu a harkar cinikayya tana cikin abin da ake cewa masu domin mubaya'a mubaya'a shi ne yarjejeniyar zan sai kaza za ka sai mun kaza an ba shi wannan sunan shi ma saboda mai tsaye yana mika ba'insa wato gaban hannunsa da babu da ya mika shi da wurin shi mai sayarwa shi ma ya miko nasa hannu wannan ya bada kuɗi wannan kuma ya bada abin da ake sayarwa din shi ake ce sa ake ce masa bai hannun mutum da mai mika nasa ake ce ma ba'i ɗaya da wata mika shi ɗayan shi ma ya miko an yi mu baya ka mika shi ya mika kamar yadda kuma a mubaya'a ta shugabanci idan aka zaɓi khalifa na musulmi kowa ya zo ya miƙa hannunsa ya gaisa da shi a matsayin ya yarda da shi a matsayin shugaba to na miƙa hannun shi ma ya karɓa ko ya ɗora hannunsa a kan hannun wani ya yi mubaya'a to yarjejeniyarsa ya yi alƙawari cewa zai masa da'a cikin ma'arufi ba zai masa saba masa ba kuma sannan ya yarda da cewa da'a gare shi da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya dace da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a rayuwar mutum da kullum duk abin da wani ya dauki nauyi cewa zai yi kaza to ya zama alƙawari ne to cika alƙawari wannan daraja ce kima ce ta kan adam kuma matsayi ne babba a rayuwar mutum da kullum ko da duk abin da ya faɗa zai tsaya a kan kalmomin da za ka yi aikata abin da yake zai aikata saba wannan alƙawarin shi ake ce mai ikhlafin wani ikhlaf ba wai khilaf ba wajen khilaf ya ma saɓani ikhlaf kuma shi ne shi ma saɓani ne a wajen shaka za mu fassara shi amma a larabci a ina shi dama abu ne da kai yarjejeniyar za ka yi shi ya zama cewa ka ko ka fasa ba za ka aiki ba dangane da abin da ya shafi bambanci tsakanin wa'adi da wa'idi za mu ga zuwa wannan kalmar tana fitowa ana cewa akwai nususu na wa'id akwai kuma nususu na wa'adi nasoshi da suka zo a cikin alƙur'ani da suke magana akan wanda ya aikata abu kaza na alheri zai shiga aljanna wanda ya zama mutumin kirki zai shiga aljanna waɗannan su ake cewa nasoshi na alwa'ad wa'ad ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari duk mutumin da yayi abin kirki ko ba a sake aljanna akwai kuma nasoshi da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya alqur'ani cewa duk mutumin da ya wani abu kaza mara kyau shi kuma zai shiga wuta waɗannan su ake ce ma nususul wa'id wa'i in ka ji an ce wa'i yana nufin narkon azaba alƙawarin za a yi wa mutum azaba in ya saba wato wani tunani na Allah to dangane da Allah subhanahu wa ta'ala akwai a ikhlafun wa'ash akwai ikhlafun wa'i Allah baya ikhlafun wa'ash san san shi sa yake cewa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba ba alƙawari amma ikhlaful wa'idi Allah ya saba wa alƙawarin azaba da yi shi kuma wannan a wani abu ne na kallalar ubangiji yana yin sa ma'ana in yi alƙawarin za a sa mutum a wuta saboda ya aikata abu kaza kuma da yake cewa idan da zina ya fi nuna abuwa da mai kama zulma da inda ma ya fi nuna zuwa da wurin dunara a ƙasar islam da kafira lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu ba abin da suke ci a cikin su illa wuta kuma za su dawoma za su shiga wato wuta mai koruwa wannan magana da ya faɗa nassi ne a kan cewa wanda ya zaɓar Allah to Allah ya yi masa alƙawarin zai sa shi to amma Allah falalarsa ce da ni'imarsa ya fasa wannan abin ya saba abin da ya ce zai yi idan a ɓangaren zunubi a ɓangaren azaba a ɓangaren azaba in Allah ya ce ya fasa ba zai ma azaba ba wannan menene alheri ne ko alheri ne kyau amma in mutum zai sa ka aljanna ko baya saba domin shi ya gaya mana baya saba a cikin ina ba tan kunta amma alheri ne falala ce in mutum zai sa ka a wuta ya gafarta maka ya sa ka aljanna wannan falala ce ta Allah to amma mu yan adam a rayuwar da muke da muke tsakanin mu da juna abinda ake horon mu ne shine alwafa'u bil wa'di musa wato mu aika mu aikata kuma mu cika alƙawarin da muka yi wa junanmu alƙawarin shi zan zo maka ƙarfe kaza mu haɗu a bakin asibiti ƙarfe kaza zan zo ofishin ka rana kaza mu haɗu a gona ƙarfe kaza zan zo maka ko da ba faɗi ƙarfe ba da hantsi zan zo mutum ya kace aikinsa ya jira ka saboda ka ce masa za ka zo to ya kamata lallai ka cika wannan abin da ka in ku ba za ka samu dama ba to ka faɗa masa tun kafin lokacin ne ba sai lokacin ba ya riga ya tafi wurin ya zauna yana jiran ka sai ka aiko wani yaro ko ka aiko wani cewa ya yi mai wata zuwa ba shi kuma ya tashi wani aiki da sai koma ya yi wani abin da yau bai tashi da niyyar yi waɗannan abubuwan suna bata tsarin rayuwar mutane ke sa wato addinin musulunci ba daidai ba ne mutum ya riga wato saba alƙawari haka nan an yi ciniki da kai an sai abu ba ce lokaci ka za zan biya wato ka karɓi bashi kenan kai alƙawari cewa lokaci ka za zan biya in dan albashi ne kai ka ce to albashi wata kaza za a kawo in ba albashi ba ne ka ce ne zan ga wata kaza akwai abin da nake sa ran zai zo in lokaci kaza yayi to zan kawo maka wannan abu to duk lokacin da ka samu wani tsarkake abin nan ba zai samu ba to tun farko kafin lokacin ne za ka biya wa mutum ba zan samu dama ba in ka bari har sai lokaci yayi ka riga ka auka cikin saba wa alƙawari na fata mun kira wato so ake shi musulmi kalmar sa ta zama yadda fuskar sa take haka zuciyar ta in yace maka zan yi abu kaza to a gaji da aiki in yace ba zai yi ba kuma to kada ya aiki wannan ita ce sifa ta musulmi mun isa ba ne ke cewa ya الوفاء بالوعد من نحوس ذوي الموضوعات cika alkawari ka aikata abin da kake za ka aikata shi ne ma'anar cikawa yau to wannan abu min nu'uti yana daga cikin siffofi nu'uti ana nufin sifati yana daga cikin siffofi na zaunin nu'uti mutane masu mutunci an yi magana inda aka sako kalmar al-muru'a ko al-muru'a daga ya aka samu kalmar al-muru'a al-muru'a min al-mar'i yau daga almar'u wace almar'u ana nufin mutum to daga nan aka samu kalmar almar'u a mutunci idan mutum ya zama mai mutunci ne shi halinsa irin na mutum ne to za ka ga cewa yana cika alƙawari ashe idan ya zama ba mai cika alƙawari ba ya zama ba shi da mutunci ya yi hali ba irin na mutane ba amma ya abu to kaga kuma ba daidai bane a ce mutum ya yi hali ba irin na mutane ba dan duk wata halitta in ka zama ba mutum ba ne to ka dawo kasa da mutum kasa da mutum ko dabba ne haka ne ko ba mutum yau to Allah ya kyauta sai ce wal kulku fihi ba talafu ba kare da ba wal kulku kulku shi ne saba wa abin da aka yi kulla za a yi yace wal kulku fihi shi alƙawari kenan saba wa alƙawari قد كل في كمال الرجولة سوكا ne wato kamar mutum ya soki zamansa na namiji ma'ana ya soki zamansa ɗan adam ɗan adam ɗin kuma namiji domin kalmar namiji ita ma tana da nuna cewa mutum mutum ne mai ƙarfi in yi zama mutum yana da ƙarfi to baya tsoron a ya bayyana abin da ke zuciyarsa ba zai zama yin kasa ba mutane da ba zai zama makowaci ba domin zaman kamar idan ka zama cewa kana saba alƙawari to alama ta cewa kai makarci ne ba cikakken mutum ba ne kana tsoron ɗan adam in ko ba ka tsoron ɗan adam ka bayyana masa cewa da Allah ba zan samu yin kaza ɗin nan ba ka yi haƙuri ka ga kenan ka zama mutum da za a tsammaci kalmomin sa za su yi daidai da abin da yake wato da abin da yake aikatawa aikinsa kuma zai ne da kalmominsa da ya alƙawari a kansu za ka idan mutum yana saba alƙawari to yana kuka wajen kamalar zamansa na namiji yace wa isyanu li rabbil alamin saba alƙawarin nan kuma har yanzu sako ne idan mutum yace yayi alƙawari zai kaza kuma bai aikata kaza din nan ba zai bada kaza bai bayar ba zai zo lokacin kaza bai zo ba to wannan saba wa ubangiji kaga in kake saba wa ubangiji akwai mai kenan in ka saba wa ubangiji ai akwai saban akwai zunubi yau don haka ashe idan mutum na saba alƙawari to akwai zunubi da Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta masa Allah ya tsare sai ce wa amaratu har yanzu kuma alama ce idan ce amara da fatan alhamda to alama ce idan ce imara da kasar alhamda shi ko ana da shugabanci sarauta شيء إمام جو أمارة على احتقار الآخرين علامة تجولة أنت وسنك لي معنى إذا متنا زلد الأول لي bakinsa da ya ce zan yi kaza sai ya zo bai ba kaga bayan kasancewar da ƙarya to akwai wulaƙanta mutane ya wulaƙanta mutum ya wahalta shi ya tura masa wahalhalu ya zaunar da shi yana jiransa bai zo ba ya sa shi ya karya tsare-tsarensa domin idan misali bashi ne kai alkawari za ka kawo wa wanda kake bi wanda yake binka bashin nan lokaci kaza to shi yana da wasu abubuwa shi ma mutum ne yana da wasu basu suka la'alla shi ma a kansa sai ya kaddara ya tsara cewa wane yi min alkawarin zai kawo min abu na rana kaza to dama can wane yana bi na kaza idan wane ya kawo min kaza ina ni kuma bari in rubuta cewa na alkawari zan biya wane gobe ma'ana rana guda kwana ɗaya bayan wancan ya kawo masa nasa idan wannan da kake bi bai kawo maka ba za ka cika naka haka za ka kasa cika naka sai ya zama cewa ya angi za ka kai ma ka aikata saban Allah saban alƙawari ga wani ba ka cika masa nasa kuma a cikin nan wato abubuwan akwai taraku ne wannan na hawa kan wannan kuma ana wato shiga cikin haƙƙi ne ba Allah ya tsare sai shi walam yattasif بتلك الصفة إلا أراد الخلق babu mutanen da suke siffantuwa da wannan sifa siffar ne siffar wulaƙanta mutane sai mutanen da suke suna makaskanta ne idan mutum makaskanci shi ne arazirin kalki makaskanta daga cikin halitta idan mutum makaskanci ne ba mutum ba ne mai daraja ƙaramin mutum ne shi ne ke aikata irin waɗannan ayyuka domin wulaƙanta mutane zai kaskanta da su zai kuma sa su cikin abin da ba ne ba يقول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أين سوى آية المنافق ثلاث آيوين المنافق بلا أكل إن أنت آيوين أنا نكون ألاموني يوم فآيوين القرآن أنا نكون ألاموني المنافق بلا أكل إذا حدث كذب haka ake karanta wannan wuri idan haddasa yawa ba idan haddasa bai lokacin idan hadasa idan ya faru faruwa auguwa a kawai a ce mun abu kaza ya auku shi abin da ke da hadasa in kuka ce haddasa daga hadisi ne ta yi ta hadisi ma'ana ka ba da labari idan ya ba da labarin ya buɗe bakin sa zai faɗi wani zance to ka zaba shi kuma kaka ce ka zaba yawwa ko lokaci da yanin ka zaba da ka zaba ka zaba shi ne ka yi ƙarya wane ya yi ƙarya ma'ana shi ya fi da ba ya buɗe bakin sa fi da ƙarya maganar da ya yi musu ƙarya in ko aka ce ka zaba shi ne ya ƙaryata wani wani mai yi zance sai ka ce kai ƙarya kake shi ne ma'anar ka zaba ita sa shakka na ba don gajiya ba to idan haddasa ka gaba in yi zance zai karya in sai alama da farko wa idan wa'ada in kuma yi alkawari yake zan yi kaza zan ba da kaza zan kawo kaza akhlafa shi kuma yana saba shi ne akhlafa wa idan tumina haka ba tare da kuma wani da tumina kai gwamna a kan hamza ɗin in aka amince masa shi ma fi'ili ne limalin musamma fa'ilu idza tumina in aka amince masa wani ko wato in wani daban wanda ba shi ba ya amince masa ya ba shi amana ya ba shi ajiya yace da Allah ga wannan in yaran nan sun je maka ba su yanzu suna kanana ba su da ƙarfi lokacin da yara suka girma suka zo neman abin su ce ake san wannan da kuma baban su bai bar musu wani abu wannan an amince masa ya yi zamba ya yi yaudara ya ci amana shi ne ma'anar wajen da tumina kana sai ya yaudara lokacin da aka amince masa aka ɗauke shi mutum ya ba wa Allah da Allah ga wannan abu kaza ko kuma da Allah ga zance kaza kada wani ɗan adam ya mishi a duniya na baka amanar wannan magana duk wannan yana da cin amana to wannan zancen dan Allah ba na son wani yake ko a cikin mutane kake haka da yawa sai wani ya ja ka gefe sai kuka tattauna wani mai kici alama ce ta cewa baya son sauran su yi wannan zancen haka ne to baya cikin mutunci da daraja ko kuma bayan ya tafi mutunci dama abu kaza ne saboda jan ka gefe da yayi ko bai yi nassi ba yana gaya maka ne cewa da Allah kai ta gaya muku wani ballantana ya yassi ya ce maganar nan ba na son kowa yi ai kowa yana da wata magana a zuciyarsa da ba kowa ke iya yawa haka ne kuma ko zaman ta gaskiya ko da gaskiya ce akwai gaskiya da ba ka son kowa yi saboda maslaha akwai abin da ila kai kake so ka gaya mutum da kanka da ka a saurara kar a faɗa masa ta hanyar ruwa ka bari ni ke so da kai na ɗan gaba da Allah kada wannan zancen ne ka idan mutum ya tafi faɗi wannan zancen ya gaya ma wani ko ya gaya ma wancan ma da ba a zo lokacin da za a gaya masa ba duk yana cikin wato yaudarar alƙawari da saba a yaudarar da amana da kuma cin amana kamar da ma'aure ke kira su wannan hadisi ne shi mutafaqun alai bukhari da muslim ne suka rubuta zada muslim a riwayar muslim akwai ƙari yana da kyau da ke fahimci in ka ji an ce zada muslim ba ana nufin muslim ne ya ƙara kalmar ba mun fahimci abu yawa abinda ake nufi a riwayar muslim mai riwayar ya ƙara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya faɗa shi ne faɗa kun bai don abu dan kada ka je ka ce imam muslim ya ya cusa wata magana da ba ta annabi ba shi magana annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan a ka'ida ba ne ma'ana za da muslim ai جاء زيادة جاءت زيادة في رواية مسلم وتبقى آلي akan wancan magana da ta zo a cikin riwayar musulmi shi yadda ya zo hadisin akwai ƙarin wani abu ba iya wannan ayatu munafi da tulazu idan haddasa da zaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina kana wannan sun haɗu da shi da bukari haka suka rubuta to akwai wata riwaya kuma ta hanyar wani malamin nasa da bai shi imam musulmi da a cikin lafazin bayan an faɗi wancan da kuma akwai ƙarin wani mun fahimci abin yawa sai ce zada muslimun وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم معناه آية المنافق ألام المنافق بدأ إن يبعد لاباري بكريا إن القول يسابا إن أن أمن مسا يهي يودرا كودا شنو معنى وإن وإن صام كودا ينا أزمي وصلى ينا صلى وزعم أنه مسلم ينا ليس وشي مسلمين ma'ana wannan alama ce ta cewa shi munafiki ina fata wannan ce a gidi ne da kyau a inda mun taɓa magana akan cewa malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi duk malaman ahlus sunna kuma ce malaman ahlus sunna ana nufin tun daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da manyan a'imma su imam malik su shafi'i su ahmad bin hanbal su biyan da su biyan da yaina abdullahi bin mubarak irin waɗannan manya-manyan baziman malamai na sunna sun yi ijma'i a tsakanin su cewa irin waɗannan nasoshi ko kuma wannan hadisi musamman cewa alamar munafiki kaza abinda ake nufi munafiki wanda ya aikata annifaqul amali ba annifaq ala itiqadi ba yawa nifaqin iri biyu ne munafiki iri biyu ne in aka ce wani munafiki ne ya ake nufi abun ba auke ne ce wani munafiki shine mai daukar zance daga wani wuri ya kai wa wani ko wannan ba shine munafiki munafiki ina ne ko wani kwana da wani mu da a nan da daga ne ko yau wani da wani ko ko ina aka samu kalmar munafiki banda ne banda ne ba kuma kalmar munafiki ne ina aka samu ba ka da ake to yawa wanda ke koyewa kafirci a zuciyarsa ya rika bayyana musulunci yayi wannan ita ce shi ne abin da ake yi da munafi har muka yi magana cewa a larabce kuma dama an samo kalmar nifaq da kun ka hada ta da nafaq nafaq shi ne rami a ƙasa shi ake cewa nafaq yasa ake cewa an samo daga ramin kurege yadda kurege yake ramin sa sai ya fita ta nan kana tsammanin ta can zai fita ko ba ka ba ya kofofi da yawa kai kana tsammanin sa ga yadda yake ashe shi ga yadda yake daban in mun kana to daga nan balarabe shi wannan abun ya kalla ya sa wa munafiki wannan suna saboda yana zuwa maka ta siffar da ba a zuciyarsa haka yake na fatan ban ji da wato idan mutum a zuciyarsa kafiri ne amma a bayyane yana cikin mummuni ana sallah da shi ana tafiya wurare da shi da aikin alheri duk ana ɗaukar sa musulmi alhali a zuciyarsa bai yadda da Allah bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kuma ka faɗi kalmar munafiki ake itlaqin ta wannan shi ake ne nassoshi da suka zo a cikin alqur'ani akan munafikai inna almunafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira wannan ana nufin waɗancan munafikai ne waɗanda suka koya kafirci a zuciyarsa suka bayyana cewa suna tare da mu'minai waɗanda za su tafi su shiga cikin mu'minai har a tafi yaƙi da su alhali sai su zagaye su taimaka wa kafirai a zuciyarsu kuma suna tare da kafiran bayan a bayyana mummune suna tsammanin cewa suna tare da su waɗannan kafirai ne tsantsar kafirai kuma a can ƙasar wutar ji annaba sai an sa su masu nan ƙasa kafirai a saman su in bai saboda nuna abin da suke aikatawa amma wanda aka ce alamar munafiki kamar a wannan hadisi to ana nufin ya aikata abin da yake aiki ne irin na munafikai an gane shi wannan nasa nifaƙi ne amali ba munafinci ne na ɓoye kafirci a zuce ba don haka karka ce masa kafiri ana fata maka da abu da haka kada ya zama idan mutum ya magana ya karya ka ce masa kafiri munafiki ne wanda ake nufin ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci amma a nan sallallahu alaihi wasallam shi alamas alamas sai sa har ya kawo cewa ko da yana sallah yana azumi yana da zaton cewa shi musulmi ne wannan ba ta nuna bi mafhumi na cewa shi kafiri amma ya aikata abin da malamai sun ijma'in cewa alama ce ta munafi ko ka kira shi munafinci ne amma munafinci karami kamar yadda aka raba kafirci zuwa biyu akwai kafirci babba akwai kafirci karami kafircin da ke fidda mutum daga addini ya zama ba musulmi ba shine alkufrul akbar ko akwai kuma alkufrul asghar shine wanda idan mutum ya aikata shi zai zama a ya aikata abin da yake ya fi ka ba'irin zunubi amma kuma bai fita daga musulunci ba ina fata muka ji wani wannan wanda muke karantawa yau yana daga cikin wannan bangaren na cewa karamin munafinci ne wanda bai fita shi daga addini ba dan saboda kar mu ce duk wanda yake mai ƙarya kafiri saboda wannan nasin nasson a wannan magana kai ko hukunci nassoshin alqur'ani sun saba wani ina fata muka ji wani Allah dai ya tsine mai ƙarya Allah la ilaha illa Allah ya ko amma ba a ce mai ƙarya kafiri ne in ku tunka haka nan kuma wanda ya saba ya ci amana shi ma zunubi ya aikata domin duk waɗannan abubuwan zunubai ne ba kafirci bane da ke nuna cewa wani ba musulmi bane yana da muhimmanci sanin waɗannan abubuwan da wani suka rike mun sha magana a kan su ba sai an ƙara nana kawo kan da yake da kafin bukata ba to shi ne sai kuma yake cewa wa man akhlafa wa'dahu in mutum ne ya saba alƙawarinsa fa qad asa Allah to ya saba wa Allah قال عز وجل أنه يكفينا سوى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا kada wato kusanci dukiyar maraya dukiya ce ta maraya aka baka amana to kada ka kusance ta wajen ci yawa illa billati hiya ahsan sai da abin da yake shine mai kyau za a tambaye ta masa da dukiyar nan ko ta biya da jama'i za a za a sa ta habaka wannan dukiyar a sa masa ita a kasuwanci ko a saya masa wani fili ko a saya masa gida yadda in yi girma ka gani gida ba dama a sai an ci mai gida ba ko yawwa aka gani ba a ci mai gida ba dukiyar mara yana da cikin abin da ya kamata a rika yi da ita kasuwanci ma yana da ɗan wani haɗari duk da yake ya halatta a yi masa kasuwanci da ita to amma kasancewar wani abu ne da ana samun riba ana samun hasara kada zuciya ta mutu kare musamman za ka ga cewa ba duk mutum ne yake damuwa da dukiyar da ba ta saba ya ba ta tsaro ya ba ta kula ya ba ta wato kiyaye jin cewa ba ta saba ne mutum za ka ga cewa akwai sakaci mafi yawan haka ne kisa mutum sai wani abu tabbatacce da zai zauna idan dai ba hatsari ne na ruwan sama zai lalata shi ko makamancin wannan ba da ba a sa ran irin waɗannan abubuwa za su auku ko ka saya masa fili ko gida da makamancin irin waɗannan abubuwa wanda in yi girma za a samu sai a san da shi sai zama shi da kansa kuma zai ta wanda zuciyarsa to irin wannan niyoyi na alheri in ba da su ba kada mutum ya kusanci zuciyar maraya sai san kuma Allah ku sai ce wa auku bil ahli kuma ku cika alƙawari ku cika alƙawarin da kuka yi shi ko aka yi tare da ku tsakanin da wasu mutane wannan wajibi ne tunda umarni ne na Allah subhanahu wataala wal aslu fil amri an yakuna limaza an yakuna dalan ala wujub shi umarni asali idan aka ce Allah ya ce ku yi kaza to asalin sa wajibi ne sai idan ka samu wani dalili da zai nuna cewa wannan wajibin yana sauka zuwa musahabi nassoshin da suka zo akan umarni da a cika alkawari gaba ɗayan su da wajibi farkon suratul ma'ida da mai Allah ya fara ta ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra maqili as-sayd wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika kullakullan da kuka kulla a tsakanin ku cewa kun yi yarjejeniya akan wannan zai bai wa wannan wannan zai bai wannan wannan zai aikata wa wannan wannan zai kawo wa wannan wannan shi ake nufi da kuɗi jami'i ne na aka ma'ana duk abin da kuka yarjejeniya a kansa to auhubi ku cika shi kai kai nasa bangaren shi ma wancan ne nasa bangaren duk kuma sabanin wannan ko saba wa umarnin Allah ne kuma akwai zunubi shi yasa shi inda al'adar kana mas'ulin lalle alƙawari wani al'amari ne da za a yi tambaya a kan ma'ana za a tambaye ka akan abin da kai alƙawari a kan sai sai fa yujibu alayka alwafa wa lil ahdi wa ijabu alwa'di don haka wajibi ne a kan ka ka cika alƙawarin ka kuma ka zartar da shi ne ijabu ka zartar da ka gudanar da ka aikata abin da yarjejeniya ta haifar da shi game da alƙawari sai sai wa man wa'ada duk mutumin da ya alkawari ga wata dabara da mutane suke yi kan alkawari wa man wa'ada duk mutumin da ya alkawari zai yi wani abu ko zai ba da wani abu wa allaka wa'adahu bi mashi'ati llahi sai kuma ya allaka ya rataya wannan alkawarin nasa da mashi'ar Allah sai ce in sha Allah na yi alkawari zan yi kaza in sha Allah ya raba kalmar insha Allahu a alƙawarin wa huwa alhali shi din nawin yana mai niyyar adamal wa ba'i bihi a zuciyarsa yana niyyar ba zai cika ba shi yasa yace insha Allah to wanda ya wannan kana zalika min ikhlaqi wa wannan tun farko tun ma ba a je ko ina ba wannan hukuncin sa sai da saba saba alƙawari ma'ana ya saba alƙawarin tun daga lokacin ma da ya nan ana da wannan wato wanda ya san zuciya ya san me ke yawo a cikin ta shine Allah subhanahu wa ta'ala sai zai mutum hukunci da ba kai irin wannan ba a nufin duk lokacin da mutum yake na alƙawari zan kaza insha Allah kai kuma ka tuhume shi da cewa yana nufin ba haka ba amma Allah da ya alice shi shi ya san zuciyarsa ya san cewa ba da niyyar kirki ya faɗi insha Allah ba to Allah mutum zai sa shi a cikin waɗanda suka saba da in kuma lokacin ya yi kai ma za ka ga haka ko cewa in Allah ya yarda lokaci kaza zan yi kaza sai a zuwa ido a cikin lokacin yana yi in bai ba to da ma san insha Allah ba ta gariya ce ya faɗa ne ka yi fita daga wato wannan laifin mutane قال ابن رجب قال عبد الرحمن بن رجب الحنبلي من جامع العلوم والحكم ينا سوى أن يعد أكله نعم أن يعد ومن نيته ألا يفي بوعده أن يعد متمه الأول ومن نيته الحالي لمتمه الزوج يسأل ألا يفي بوعده شين بديت ومن الأول ما يسي وهذا أشر الخلق والذي ما في شر سبع الكون ليس إذا ما في شر سبع الكون ka haɗa shi da wata ibada ka raba shi da nuna kai mutum biyu ka haɗa shi da nuna cewa kana yadda da Allah madaukaki da kaddara cewa duk abubuwan da za a yi sai da yadda su ka gano alama sai kai ne imani ko ba ka ba to idan ka zo ka saba wa abin da ka rataya shi da wannan irin magana to abin da ka aikata ya fi muni fiye da wanda ya saba alƙawarin bayan lafazin alƙawarin da bai saba insha Allah kuma wannan abu wanda zai ce zan yi kaza bai ce insha Allah ba sai ya zo kuma ya saba sharrin sa kasa yake da wanda ya ce zan yi kaza insha Allah kuma ya saba shi ne abin da malamin ya gaya ga shi ya hada da sunan Allah ciki to amma saboda bai cika din ba kuma ya sa an ƙara amincewa da shi ko ba haka bane domin wanda wanda kake masa insha Allah ai alama su cewa masha Allah kai mutum ne ka san maganar Allah kana da tauhidi kana da dogaro ga Allah ka san kaddarar Allah cewa duk abin da zai faru shi ne nufin Allah shi yasa ma kana ce wannan abin da in sha Allah zan yi kaza sun ka ne su ji daɗi ai ya yi alƙawari har ma ya ƙara da insha Allah ne haka mutum kirki alamar mutumin kirki kenan to mutane sai su ɗauke ka mutumin kirki sai kuma sai ka muka sa ka ga sharrin mutumin da ya irin wannan ya fi wanda ma shi ne ya fi Allah shi ne wannan.
Assalamu alaikum. Ai azan ba ba wai yadda mutanen shi kansa da yawa zai karkata suna shi bai yin ba wai Allah ne bai yarda ba eh da ma haka ya fita ka ga nuna kamar Allah ne ya hana shi ne kamar ya dogara ya jingina ga wata madogara da za a iya cewa a kudu shi daga laifi ai Allah ne bai ba shi dama ba sai ya zo da ba shi duk ka san zama da ne Allah ba ko sai Allah ya ne Allah bai ba kai hakuri an yi magana a kan abubuwan da ake kafa hujja da su kaddara a kan ko da abubuwan da ba a kafa hujja da kaddara a kan me ba na hujja da kaddara idan abu ya auku ko ka aikata wani abu haba wani ya da girman ka zaka aikata abu ba sai ce wallahi haka Allah ya kaddara wa haka Allah ya kaddara haka ya rubuta shine bai nufa ba haka ni na so hakan amma Allah fa bai nufa ba kuma da suka ce wannan hujja da wannan abu ana yin ta ne kawai a abubuwa biyu ko a masifa da ta auku da kanka masifa sai ta auku da ne ka sai ka ce wallahi haka Allah ya kaddara misali kana da shagonka sai gobara ta zo Allah ya kiyaye wannan menene ai masifa ce sai ka ce haka Allah ya kaddara mini ba ya tunani kaga ba yin kanka ba haka nan abu na biyu idan laifi ne kai amma ka tuba da laifi to za ka iya cewa wannan abun haka Allah ya kaddara mu bayan ka riga ka tuba ki amma in lokacin ba ka tuba ba ba ka yin laifi ka ce Allah ne ya kaddara mu don ka kira ba za ka ci amalar dukiyar wani sai ka ce wallahi haka Allah ya kaddara wai shi kenan sai mutum ya tafi cewa shi kenan haka Allah ya kaddara kuɗin sa ba zai tuba a Allah bai kenan duk abin da ka ɗauka na haƙƙin ɗan adam sai ka bani kar ka zo ka kai ka hujja da ikon Allah dangane da cin kuɗin mutane yau ka ci kuɗin wani baka biya shi ba ina yake ba za ka zo ka ce a haka Allah ya ba na'am Allah ne ya haka amma ba za a yi hujja da wannan a tsakanin mu'amalar mutane ba zai kama ka kafa tun in ka zo mai ka kotu ya kai ka zo alƙali alƙali kuma ya saka a gaba gun alƙali ba a ce masa haka Allah ya kaddara sai daure ka ko ba ka bane yau don haka a ce kenan mutum yana hujja ne kawai da kaddara a musiba ko kuma a laifin da ya yaji ba kamar yadda annabi Adam ya hujja da fitar da wato da jinsinsa daga aljanna lokacin da ta tattauna da annabi Musa din a wannan hujja ce ihtijaji ne bil qadar fi ma sabaqa fi ma fi dambin tiba alai dangane da zunubin da aka tuba na fadan hujjan amma haka kawai mutum mai laifi a ce me yasa kai kike yin cewa haka Allah ya kaddara wannan Allah ba zai karɓi wannan hukumi kamar yadda dan adam ma baya karɓa ai mutum ba da wani misali kana zaune mutum ya zo share ka da mari kawai ya mare ka wani dan me zaka mare ka to haka Allah ya so haka ba mutum mai hankali da zai karɓi wannan zance ba daidai ba ne yau sai ka buɗe hannun zama karama ko kuma ka yi kara yau to haka lamarin Allah yake dangane da laifin da zaka yi masa baka zuwa ka ce wai haka Allah ya kaddara a dan haka alƙawarin mutum ya cika shi kada ya faɗi dama insha Allahu alhali a zuciyarsa yana nufin ya saka sai ce walau qala ci gaba da karanta a mujallar ibnu Rajab yace walau qala af'alu kaza insha Allah ta'ala da mutum zai ce zan aikata abu kaza in Allah ya so wa min niyyatihi alhali a zuciyarsa niyyarsa Allah ya fa'ala niyyarsa shine ba zai aikata din ba ya faɗi insha Allah ne ko da kai da shi to in yi haka kana kadiban wa kuntan to ya hada abubuwa biyu ya yi ƙarya kuma ya saba alƙawari mun fahimci abin me yasa aka san aka ce ya ƙarya saboda a zuciyarsa ya san ba zai ba sai ya ce bai ƙarya ce wannan ko ba ƙarya ba yau duk abin da za ka san ba za ka yi ba a zuciyarka to kada ka faɗi cewa za ka wannan shi ke sawa dama a ɗauki mutum ƙaramin mutum a ɗauki mutum ba namiji ba namiji ko kurkuru zai fito ya ce ni fa abin nan ya fi ƙarfi na ba zan iya zuwa lokaci kaza ba zan iya ba shi kenan shi mai baka abin sai ce a shi kenan in idan ba za ka iya kawo min abu na a lokacin ka zama neman na baka shi na kaga sarai sarai zuciyar kowa da daɗi sai ya tafi ya je ya nemi wani wanda zai iya yadda akan cewa zai ƙara masa lokacin fiye da wancan lokaci na baya amma mutum lokacin da damuwa ta dame shi ya karɓi abu misali bashi ina faɗa akan bashi saboda an fi yawan yin sa saboda ya karɓi bashin mutane ya san ba zai iya kawowa ba sannan sai ya ce zai kawo to tun karan farko a lokacin da ya faɗi wannan kalmar ya yi ƙarya sunansa makaryaci sannan kuma ya saba alƙawari sunansa mai saba alƙawari ina fata ku da to abin da malamin shi da ake ne ce qala hu auza'i malam al-auza'i shi ne ya faɗi wannan al-auza'i ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ne da kuma gabata Abdulrahman ibn Amr al-auza'i ya rasu a shekara 175 mutumin sham ne babban malami ne cikin malaman wato musulunci rahimahullah ta baraka kai sai inda malami ce mana amaru walidaika fatan mahaifanka fatan da mahaifanka suke da shi kuma sai amal ana nufin kyakkyawan fata sa rai mai kyau shi ne mutum da ke ce ma hokko hokkun da iyayenka suke da shi a kanka nan ana zancen samari yadda iyayensu suke sa ran za su zama mutane ne to kada su saba su aikata abin da iyayensu ba za su ji daɗi su yi alfahari da shi ba a ƙarshen rayuwarsu ma'ana mutum ya zama cewa yana aikata abin da zai gaskata zai tabbatar da fatan da iyayensu suke masa da cewa zai zama mutum ne wannan ya gama da zancen maganar alƙawari in gane wannan to kasancewar ba shi da yawa shi sa za mu karasa shi yake cewa amal walidaika fatan da iyayenka suke da shi shine an ta kuna ka zama mimman daga cikin mutanen da siratuhum fadilatu wato sirar su sira ce mai daraja mai muhimmanci mai falala ya zama cewa mai ma'anar sira kyakkyawan an mutum tarihinka yau tarihin rayuwarka zai zama wato tarihi ne mai kyau mai daraja ma'ana ya zama cewa ana ambatanka da alheri akwai mutumin da iyayensa ba sa so su ga mu shi alheri sai idan ya zama mafi sharrin halitta idan ya zama mutum mafi sharrin halitta ne shine za ka ga iyayensa suna tsine masa iyayensa ba su san wani alheri ma ya same shi amma in dai mutum kirki ne kai to za ka ga iyayensa kullum suna fatan alheri ya same shi sai za ka ga cewa saboda tausayin da Allah madaukaki ya sa mu iyaye a zuciya da wahala ka ga ko da mutum ma ba mutumin kirki bane ka iyayensa suna gaya masa maganganu marasa sai idan munin halin nasu yayi yawan da su kansu suna tsine musu amma wannan da wahala ka same shi akan same shi amma ba shi da yawa iyaye Allah madaukaki ya sa musu tausayi da kauna ta ƴaƴansu a irin yadda za ka ga ba dukkan ƴaƴa ne kuma za ka same su suna tausayin iyayensu suna jin kansu suna musu addu'a a ne to abin da ake so shine ya zama cewa halinka da rayuwarka tarihin da za a ambata a kan cewa wane kaza to ya zama abin alheri kawai za a faɗa duk uwaye wato iyaye maza da mata abin da suke fata kenan da zama cikin sai ce wa akhlaquhum samiya kuma ya zama cewa ɗabi'unsu kuma maɗaukaka ne wai sai sami abu mai daraja maɗaukaki ma'a sihhatin istiqamati tare da tsayuwa akan hanya ingantacciya ma'ana ingancin tsayuwa akan hanya kana da wato tsayuwa da istiqama da bin Allah da dokokin Allah akan hanya mai kyau wal bu'd huwa al bu'd an muhaqqarat al a'mali kuma da mutum ne mai sanci ayyukan da ake wulakanta su shine muhaqqarat ba muhaqqirat in kace muhaqqirat abubuwan da suke wulakantawa muhaqqarat kuma abubuwan da aka wulakanta ma'ana abubuwan da ba dauke su da muhimmanci ba ai akwai ayyuka da mutum zai ga aikatawa yana ganin kamar ba komai bane to su ake nufi da muhaqqarat al-amal yau laifi ne amma kana daukar sa gare ne to mutum ya nisanci duk abin da yake ana ganin sa ba daidai bane komai kankantar sa wa raza'il mahalik da kuma abubuwan halaka waɗanda suke makaskanta wa an la taqa farisatan ilin irafi kuma kada ka zama wato kai ne abun farautar a karkacewa ma'ana karkacewa ta same ka in an ce farisa shi ne abun farauta ba mai farautar ba abinda aka farauto shi mun fahimci na ko yau to kai karka zama kai ne abinda karkacewa ta farauto aka farauto ka aka saka a hanyar da ba daidai ba shi ne ma'ana au asiran lil malazzati ko kuma ya zama jin daɗin duniya ya ɗaure ka shine asir ka zama asir wanda aka ɗaure shi wa ya ɗaure shi malabzatin duniya jin daɗin duniya ne ya ɗaure ka ba ka da abin da ya dame ka sai ka ƙosar da buƙatar ka ta jin daɗin duniya to kar ka zama haka wa sha'awa da kuma sha'awa ya zama sha'awoyin ka kawai kake so ka biya ba ka da tunani illa ina za ka biya buƙatar ka ta farjin ka ba ka da tunani illa ka sha wani abin shaye abin abin maye yawa ko kwaya ko biya ko makamancin wannan waɗannan abubuwa duk haramun ne au matsiyatan bil jahli wal hawa ko kuma abin takawa ma'ana kada ka zama abin takawa da jahilci da son zuciya ma'ana ya zama cewa kana cikin waɗanda jahilci zai zo da jirgin sheka son zuciya da jirgin sheka shi ne ma'ana ka zama matsiyya abin hawa a sai sai fala ku zanye amalaka kar ka tozartar da fatanka wa amalahu da fatan da suke da shi da yare da gani suna son ka zama mutumin gidi suna son ka zama mutumin da za a ambace shi wata rama tarihin sa to dan Allah ka kyautata ma iyayenka ka zama haka din a wa amalahu fika amama lahzatin kar ya zama cewa ka tozartar da naka fatan da kuma nasu fatan dangane da kai shine ma na fika dangane da kai kar ya zama cewa ka tozartar da shi amma ma lahzatin min min shahawati wato gaban wato wani safar daya na sha'awa ma'ana ya zama cewa safar guda kawai da zaka aiwatar da sha'awar ka a ciki ya lalata maka rayuwa ya sa ka a hanyar da iyayen ka za su suna wato nadama idan ma wannan dan ba mu muka yi ka san ba tashin hankalin ilin uba ya yi nadamar haihuwar ɗansa ya buɗe baki ya ce kai wannan da Allah wadarai me yasa ma na samu wannan kasa to ba a san mutum ya kai ga wannan abu Allah kiyaye Allah kiyaye iyaye su faɗi wannan akan ƴaƴan su daga cikin dukkan ƴaƴan musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kowa ba bai sai mai fahari shi aw sa'atin min ghaflatin ko kuma wata sa'a guda ta da bala yace wa alayka bintiqa'il ashabi ya kai saurayi wajibi ne akan ka ka zaɓi aboki yau ba ka zaɓi aboki wal mu'anasa ko yana wal mu'anasa da kuma hanyar da za ka samu taimakewa da ita abokinka da kuma hanyar taimakewa ya zama zama kai ka zaɓa ka duba hanya mai kyau ka duba na farko ka zaɓi aboki na girki domin ku aboki ana gane halinsa ne ta halin abokinsa in ka zama abokin mutumin banza dole a kira ka mutumin banza kada a ganka kana zaune da mutumin da yake mutumin banza ne mai shaye-shaye mai zinace zinace mai neman maza mai abubuwa mai shaye-shayen kwaya da makamantansu ana ganin ku tare da hukuncin ku daya ba wai abun Allah ba ana ba ma'ana Allah ma ubi zai maka hukuncin cewa kai ma kai ko da ba ba ka ake gani amma duk dan adam zai dauke ka mutumin banza saboda ya ganka tare da mutumin banza ina ga haka nan hanyar da ake samun kwanciyar hankali a ɗaya mai kewa ke wannan ya za ka ɗaya to ka samu hanya mai kyau yawwa in motsa jiki kake so ka samu hanyar da zaka motsa jiki ba ta haramun ba idan abokin tattaunawa kake so na hira to ka samu mutumin kirki ko ka tattaunawa da shi ko kuma ka samu littafi ka saba da karatu in ka saba da karatu wallahi babu abokin hira da yake littafi ne mu matsalar mu a zamanin mu na yanzu ko in ce a al'adar mu ta bahaushe muna da rauni ne wajen raya al'adar karatu mutum nawa za ka ga ya sa kuɗi ya zo jarida ya zauna ya karanta wannan ma ina ba da misali da abubuwan duniya kila an sai maka kaɗan littafin addinin karanta sai a babban ne larabci ba ko to akwai wanda ma ba na larabci ka ɗauki wannan ka karanta ka ɗauki ƙur'ani ka karanta bayan sallar asuba ne duniya ka zauna kai ta karanta ƙur'ani har rana ta fito in aka tashi aka ce ga jama'a ana zaune ana hira ana tattaunawa ana yi da mutane ka ci ka koma wani wuri ka ɗauke wata jirgin bishiya ka zauna ka ɗau alƙur'ani ka karanta ba wanda zai ce ne mai karanta alƙur'ani ya kai bima mai wato ya kai saurayi babba ba in kuma ya kai haka lamarin na sa lalace ko ka ɗauki wani littafi ka ɗauka karantawa sawa'u na gyaran addinin ka ne ko kuma na gyaran duniyar ka babu abin da ya kai mutum ya saba da karatu wato ɗaya da kewa duk abin da za ka ɗaya da kewa da shi da kai karatu ban ta su ne zai bata lokacin sa kallon fina-finai kun san wasu suna kallon film ne saboda ne wai su ɗaya da kewa lokaci ya tafi a ɗan bata lokaci ya ɗaya wuce in bai samu abin yin gina ba cikin sai zauna ya kashe awa uku yana kallon wani ma hudu ya gama da wannan ya saurari wannan ko ya ji wannan wani kuma ya zauna kawai ya ji jin kaɗe-kaɗe duba kula da harkar kaɗe-kaɗe ne yanzu sun lalata samari yara ƙanana ma ba wasu mali ba kowa ya ɗauki wayar sa ya ya kai wa masu sawa mutane sharri a cikin waya a sa masu kaɗe kaɗe kuma ga irin wannan wayoyin na shani dama ƙarar su ba da yaro yana wata ba ta yana kana jin biya ba ta har ya zama yanzu mutane masu tsammani ko kuma sa ran cewa za su gyara halin samari wai ba su wata hanya ta gyara halin samari a gyara halin samari sai ta hanyar waɗannan kaɗe kaɗe kaji ana waƙoƙi akan abubuwan da wai su ne za su gyara halin saurayi saboda saurayi ya saba ba shi da komai sai ya sa wannan abubuwa a kullum ba ya jin komai sai waɗannan abubuwa sai a ce a jin da su waɗannan irin wannan rayuwar suke amma yi musu gidan rediyon su kullum irin waɗannan gidan rediyon ba komai sai ka ɗaya wannan ba hanya ce da gyara ba duk mutumin da ke so al'umma ta gyaru to ba zai gyara ta ta saban Allah ba dole ne ka canza hanyar da za ka samu mu'anasa ɗaya bakewarka ta zama hanya ce mai kyau ko da zai zama cewa wasu za su rika ganin ka wani irin mutum yace fannafsu ita rai in turikat wa hawaha in aka bar rai da ita da son zuciyarta ballat wa aballat to za ka ɓata kuma za ka ɓata da wani shine mana in turikat wa hawaha yau wa in huzzibat in ku aka wato hore ta aka tarbiyyantar da ita aka gyara rai iktasabat husnal istiqamati to za ta sami kyakkyawar tsayuwa a kan hanya wa nutfa shama'ili da kuma dabi'u da halaye masu taushi masu kyau wa jamilal akhlaqi da dabi'u waɗanda suke masu kyau wa man lam yadbit nafsahu duk mutumin da bai tsare kansa ba anin imani daga shirme da bata lokaci imani shi ne ka zama ka bar abu kawai wai shi zai gyara kansa baka kin tsaye da zaka kara abubuwan ka ba shi ne imani ka watsi da abu fil malazi wajen jin daɗi wa rukuni ila ila mustahihati da kuma karkata zuwa ga abubuwan da suke wato shururi da masu kama da juna wajen wato zaman su halal ko ba halal ba wannan yana magana kamar hadisin ne kusan ilal halal wa yusuf wa ilal حرم بينكم وبينكم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس yawa ya ce ku duk wanda ya wannan fakar da falafi da mafalafi ku ya fada cikin da fala ga falalle ne rudadde ne bai san abin da ya kawo su biyan nan yawa wa harama muru'atahu kuma ya lalata ya rubuga mutuncinsa wa aba nafsahu ya tumbatar da rayuwarsa da kansa wa saqata min an-nas qadruhu kuma mutuncinsa da alƙadarinsa zai faɗi gaban mutane wa qatala amala ghayrihi kuma ya kashe fatan da wani wanda ba shi ba yake yi min walidaihi da daga ƴan iyayensa wa aqaribihi da kuma danginsa yadda suke sa ran yaron nan mun sa shi a makaranta muna so wata rana ya zama kaza yaron nan mun sa shi a makaranta dan ya karatu wata rana ya zama mutumin kirki to wannan abun ka kashe shi saboda kawai lokaci guda da ka kasa hakuri na biyan sha'awa kuma har ka sha'awa ana yi sau ɗaya zai zama maka a jiki in shaye shaye ne ka kasa dainawa in zinace zinace ne shi ma a kasa dainawa lokaci guda da za ka yi hakuri ka sai ana akabullah ka kasa yin sa shi ke da sai rayuwa ta lalace sai mutum ya tashi a mutumin banza da rukun iyayensa su zo suna alfahari da shi ga shi man aikin sa ya miƙe ga shi man kasuwanci sa ya miƙe ana jin daɗin me yake gudana a rayuwarsa sai zama cewa ya lalace wata rana sai a gansa yana marisa a titi wata ran kuma ya fara dukkan mutane ya haukace ana cewa wannan ko ai wannan ne ya haife shi kun ga ai wannan abu ba da haka ne ko ba ka ba to Allah ba ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya bar mu akan hanya ya tabbatar da mu a hanyar wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama muna kuma roƙon sa subhanahu wataala ya sa mana albarka a rayuwar mu baki daya ya amna muka sani alheri a gaban mu ya Allah muna roƙon ka ka biya mana shi abin sharri kuma ka kawar mana shi tashin hankali da damuwa Allah ya tsare mana su واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قال ابن سلام وعليكم السلام نعم يجي تربية أهل نعم من من في مكان نعم
نعم
bai kamata ya haka ba daidai ba ne idan uba ya sa ɗansa a makaranta kuma yaron yana ƙarami dama yana ƙarami ba zai fahimci muhimmancin makaranta ba za ka ga yara mafi yawan yara ba abin da suke kyama irin a ce kusurin kusurin makaranta ko ba ka bane musamman in ya zama makarantar babu abin da ke jan hankali yaro a marhalarsa ta farko sai sa in da kyau a ɗan karanta littattafan tarbiyya ko da ta kai malamai sun ta akan tarbiyya yadda ake tarbiyyar yaro suna faɗar cewa lokacin da yaro yake ƙarami to yana da kyau abubuwan da yake so a zuciyarsa a rika taimaka masa ana ba shi yaro bai san wai ka ɗauke shi shi yana da hankali ba tun yana ƙarami ka zo ka ce wai ba zai wasa ba wannan laifi ne kuskure ne yau yaro ko ka haramta masa wasa idan ya zauna zai wasan kasa ko ya zauna zai ɗauko abubuwan wasanni da iri iri ta zo kana kai tashi daga nan wannan cutar da yaro a yi ishmayin rangwas a ba shi abin da ya fi lokacin da yake ƙarami ne shi yasa za ka ga cewa a makarantun da aka gina su a kan tsari da tarbiyya mai kyau ana tsara kayan wasa a aji ɗaya aji biyu aji irin waɗanda suna da yawa kuma ana yawaita harkar physical education harkar PE ko a makarantar islamiyya a samu musu lokacin da za a ba su lokacin da za su wasa wannan wasan da ake a makaranta na wani lokaci zuwa wani lokaci yana sa yaro ya rika sha'awar makaranta daga an shirya shi an sa masa kayan makaranta an ɗauraya masa kansa a baya zai zai farin ciki murna yake ya shiga inda za a je a kai shi ko a kai shi a babu ko a mota ko a ce ga hanya na tafi ya ɗauka ta don sai saboda me akwai wasa a makarantar don haka idan uba a karan farko yana yaron da yake karatu maimakon ya biyo masa da inda yake so sai ya tsanani ya ce to ba ni ba kai to wani mai kyauta masa ya kasa tafiya in yana so dama ya ci nasara shi ne bi shi a hankali abubuwan da yake so kullum ba su saba wa shari'a ba to ya rike masa su har ya kai inda zai bi wani rashin karatu har ya ji da kansa cewa ba ya so ya bar karatu Allah ya ke sa yana da kyau masu koyarwa da Allah su ɗauki hanyoyi masu inganci wajen ilmantar da yara koyar da yara ba abin da kai shi muhimmanci koyar da yara ya fi koyar da jami'a muhimmanci in ka sa mai hankali a gaban ka kawai hanya za ka sa masa da ka nuna masa ga abin da zai yi yana da hankali shi ya kawo kansa dama gaggawa yake samu takardar zai je samu aiki ko ba haka bane da ka ka nuna masa hanya da ce amma yaron da bai san muhimmancin karatu ba dole sai ka yi homework mai karfi sai ka yi kayan tunani ni ya zan yi ne da yaran in ka zama mai faɗa da duka to ka lalata musu rayuwa to dole sai ka zama yaro in kana tare da yara irin abubuwan tsalle-tsallen nan sai uba ya shiga cikin yaransa suna yi malamin makaranta wanda ke son tarbiyya ta tafi sai ya zama shi ma yaro karami tare da su ya yi tunani irin nasu shi yasa ake yin tarbiyya kaga babban ya zauna yana share ƙarya ko ba ba amma kuma tunani hankalin yaran yake so ya ja har su yarda da wani abu yau don haka a ba da lokaci sosai wajen sa ma yaro abin da zai sa masa sha'awar makaranta ya sa masa sha'awar ya masa tarbiyya manzanni akan wannan suna da yawa in Allah ya sa an samu wata munasaba ila ayi magana akai amma dai yana da muhimmanci mu gyara wannan harkar yi wa yaro tsara tsawa da duka mai yawa gaskiya yana sa yaran musu kwarewa za ka mu canja wannan tarbiyya zafin nan da zafi kawai wani kullum ba za a saba maka ba wanda ba hanya ta addini annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi iya tarbiyya duba ku gani yana sallah ba yana su sujjada hasan ko musulmi zai zo ka hau kan wayarsa ba zai kusbice cikin da yaran nan sai da mutum an ɗan gidan da sallah kuma a ɗan gudula da ita zage su ba haka ake yi sai abu a hankali sai a ɗauke shi sai a aje shi a ƙasa shi bai hankalci sallah ba dan me za ka ɗauke shi cewa hankalinsa irin naka ne ai ba ku ga wasu hankalinsa irin nasa ne shi hankalinsa duk wani irin naka sai ka tunani irin naka in za ka yi mu'amala da shi kuma sai ka dawo irinsa in ba ka ba ku shi nasara na ba na kwanci abu ba a ce wai ka zama mara hankali ba amma lokacin da za ka yi masa wani abu to kai daidai hankalin yaro yadda zai fahimci abu ba yadda abubuwa za su wanda zai su lalace ba Allah shi ka ya gyara mana ko ba mu damar kuma gyara tarbiyyar ƴaƴanmu ya sa su zama abin da ne alfahari da su ya sa musu albarka a rayuwarsu karatuttukan su kuma ya sa su zama mutanen duk da na amfani da su a cikin rayuwa ba ya kuma sama da ya Yeah.
yi irin wato da wani kuma tabbatar suna da wasu wasu ke ba su kada ke da kuma sanar da suke wasu karanci abin da kake da da zaɓen su a dai har ma ka ba su damar cewa lokacin da kake da su ke kai a hankali suna da sannan kuma su faɗi cikin yaran ana yi ba ko kuma duk da hakan da ba sa gane da kake ce ni ke gane sai ka ka kawo wannan al'amari shin a wannan in kai kamar da wakil su ne kuma akwai wata biya za ka iya bashi ta harkar wato tsoro ko da ya ka dai ka yi duk kuma ka iya tsada ko da duk da wasu sun ka kare a cikin wannan mai fahimtar mene ne abin da kai wanda zai yi to ai shi horo kalma ce mai fadi asali idan ka ga yaro dama Allah ya halicci mutane dama mutafawutu suna da tafawuti wajen yadda fahimtar su kowa da irin yadda Allah ya sa yake da fahimta wani zai fahimci abu daga ka fara magana ya fahimta kawai ya saki da za akwai yara masu irin wannan baiwa wani kuma da za ka shekara guda kana ne mai kyau na fahimta to ba zai fahimci kuma idan aka haɗa su aji guda kamar da ka faɗa wata hanya ce da malaman tarbiyyar suka ɗauki yadda za a yi magani amma ko da su kusa a rika ba su muhimmanci ana nanatawa fiye da yadda ake nanatawa sauran har su ka ɗauka to wannan ai marhalar ita ce dama zaman ka ƙwararre a malami hakuri da wannan yanayi ba da gaggawa ake ɗaukar horo sai idan za a raba aji ne kuma raba aji a ware marasa ƙoƙari daban masu ƙoƙari daban shi kuma kisan karatu ne yau alheri shi ne kamar yara masu ƙoƙari tare da marasa ƙoƙari suna kallon yadda masu ƙoƙari suke suna ɗauka amma in ka tara su guri guda waɗancan da waɗannan to ba a taimakawa waɗannan marasa kokari dama ba a yi ka yau don haka hakuri za a ci gaba da yi musu tarbiyya kuma a sami abubuwan da ake ce wa muhaffizat muhaffizat da yaran abubuwan da za su gwarnantar da yaran su ja hankalin su incentives da za ka ɗauko wasu abubuwa yan kyaututtuka ne ka riƙa zuwa da hukumar makaranta ta riƙa ware wani budget na yau a wannan ajin a sayo wani abu a rika yin hafla ana dan dan biki biki yau yana da cikin abubuwan da samu a cikin larabawa in yana son da ko larabawa suna samun wani mutum da yaran su faɗi gani zai wahala sati ya wuce ba a yi wa yara dan fati wani zai ce a yi wa shi saboda akwai abin da duk mun ma in muka so za mu iya tsari da wani alawa ne ba wani alawa ce da biskit da ɗan abin da za a sha da shi da biya wanka da wani abu da shigo wa yaran da ke aji a san duk laraba irin wannan abin da biyu ko na naira ɗari biyu ne aka kashe a sati za a so wa yara sai a zauna a cikin ɗan rarraba alawa wannan alawar za ta sa yaro ya ji daɗin ba ko ba haka ba ne to amma mun wani matsalar mu a ƙaƙashe muke abu kawai kuma kamar da ba za mu iya ba za iya bane gurgurdan abin da muke da shi mu gwada mu za ka ce duk sati ya mu zagaye da mun zaka yau mala raba alfarin ciki yau yake da kuma karanta da mu da haka malami zai kawo kaza zai kawo kaza har a ce ma kowa daga gidansu ya yi wani abu sai ga yara kullum laraba suna sa iyayen su aiki yau yau a yi musu kek a yi musu menene su tafi da shi makaranta to yaro kuma yana alfahari ya kai abu an cinye kullum su aka yi masa a gida suka dawo murna suka yi zuwa babu shi wallahi yau kuna kaiwa malamin ne ya fara shi nan da nan an ake su ne a mutum ne sai da suna yaro yana sha'awar makaranta yana jin daɗi a tura shi makaranta kuma da wayo da dabara ana sa masa ilimi amma ka zauna kawai yaro in bai fahimci abu ba shi ke nan ba ka da hanya sai kai masa duka ba ka kyauta masa to Allah ya kyauta صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم Thank you.